بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi wadda muka saba karatu na wannan littafi na hallul masail wadda Allah ya kaddara waɗanda suka yi aiki wa littafin da wanda ya rubuta ahlari tun farkon tafiya ubangiji Allah ya karba masa wanda suka yi aiki kuma na rubuta wannan hallul masail yi masa sharha kenan ubangiji Allah ya biya su da aljanna kuma yau ina muna ashirin da yau muna hudu ga wata ku yau muna hudu ga wata na biyar shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da yau ashirin da shida ku ashirin da shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wadda za mu tashi darasi yau na ashirin da uku insha Allah Allah ya karba mana ya bamu da sauki ya rufa mana asiri kusa ko nesa dukkan damuwoyi da matsaloli ta rayuwa ubangiji allah ya warware mana ya zaunar da mu lafiya abubuwan da suka zamanto marasa lafiya cikin wannan lokaci allah ya ƙara mana lafiya baki ɗaya wanda suka rasu kuma allah ya ji kansu wanda darasin yana gudanuwa ne ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atul izalatul bid'a wa iqamati sunna wadda Sheikh Isma'il da Idris bin Zakariya ya kafa Allah ya ji kanshi da rahama da malumansa baki ɗaya jagoran kungiyar haliyan yanzu sheik sani ya jingir allah taimake shi da shi da mataimaka baki daya ƙara mana nasarar rayuwa kusa ko nesa mun yi karatu masu yawa a wannan littafi kuma babban abin da ake nema da karatu shine a lura da me ake yi kuma ya aiki da shi allah ya ba mu ikon yin aiki da shi inda muka kwana shine babin fasili fi auqat shine inda za mu tashi sabo mun fara kaɗan ma shafi na 62 a nawa shafi na 62 ina ga mun dan fara ma wancan sati din ƙala sheik rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari allah ya masa rahama ko shi ne wai karin damar na guda na shi karin na guda wai na kai shi ta haka ƙala sheik rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari ya ce al-mukhtaru lizuhuri muna magana akan lokuta al-mukhtaru lizuhuri zaɓaɓɓen lokacin sallan azahar min zawali ila akiril ƙama daga gushewar rana daga tsakiyar sama zuwa inuwan mutum ya kai daidai da tsawonsa walmuktaru lil asiri zababben lokacin sallar la'asar kuma min kamati daga inuwanka ya kai daidai da tsawonka ila isfirari har zuwa rana ta yi faratas jabe shiga ba wa daruriyuhuma larurin su biyu dinnan ila gurubi har zuwa faduwar rana wal muhtaru lil maghrib zababben lokacin sallan mangariba qadara ma tu sallafihi gwargwadon yanda za a yi sallan a ciki maluma suka ce mutum na janaba ya yi wankan janaba ya fito ya kabarta sallah ya ce assalamu alaikum to lokaci ya ƙare ba da shuruɗi ha bayan lokacinta bi ma'ana bayan abu mai lokaci shuruɗi shine rana ta faɗi daga ganin idonmu wal muqtaru lil isha'i zababben lokacin sallar isha'i kuma min mugibi shafaqi daga buyan shafaqi ila sulusil laylil awwal har zuwa kashi ɗayan dare na farko wa daruriyuhuma larurin su su biyu ila tulu'il fajr har zuwa fudowan alfijir Allah ya zatar da mu ya ani mai sharhan littafi yace ويشهد ويشهد لهذه الأوقات أحاديث الآتية abubuwan da suke shaida maka wannan lokutoti din ya ce ga hadisai kamar yadda suke zuwa hadisu abdullahi bin umar hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu allah ya kara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce annabi tsira da amincin allah su kara tabbata gare shi ya ce waƙatu zuhuri zaɓaɓɓen lokacin sallan azahar iza zalati shamsu idan rana ya gushe daga tsakiyar sama wa kana zillun rajulu ka tsuli kamatihi shine inuwan mutum a sai ya kai har inuwan mutum ya kai daidai da tsawonsa in kafa biyar ne shi to inuwansa a ƙasa ma ya kai kafa biyar to a zahar tun daga gushewar rana daga tsakiyar sama har zuwa wannan lokacin shine lokacinsa Allah ya datar da mu sai ce malam ya hadurul asuru ya ce matuƙar dai la'asar ba ta zo ba ai an gaya maka meye ne lokacin sallan la'asar sai ce to in baka gane ba ga hadisin yana ƙara magana ya ce wa waƙatul asiri lokacin sallan la'asar kuma malam tasfarul shamsu matuƙar rana ba ta yi ja ba tana nan da farinta kafin ja ya shigo to wannan shine zaɓaɓɓen lokacin sallan la'asar wa hadisu abi huraira hadisin abi huraira radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce mallam قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر yace idan mutum ya samu raka'a ɗaya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya samu raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi haƙiƙa ya samu lokacin sallar la'asar sauran ya yi ta ina a faɗuwar ranar kenan abin da yake nufi shine ya samu a larurin lokacin la'asar ya samu raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi to ya samu wannan sallah ɗin ya samu wannan lokaci da ake nufi ta laruri al-bukhari wa muslim wa hadisu abdullahi bin amru bin as ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce waƙatu salatul magribi kaga yanzu ya ɗauko ma lokutan duka ana raba masu ya ce waƙatu salatul magrib ya ce zaɓaɓɓen lokacin sallan mangariba iza gabati shamsu idan rana ta ɓuya malam yasqutul shafqu matuƙar shafaƙi bai ɓuya ba menene shafaƙi shine wannan jan da yake yamma to lokacin mangariba tana nan yace wal hadisu aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala fil isha'i annabi irada mincin Allah ƙara tabbata gare shi yayi magana akan maganar sallan isha'i yace salluha fi ma baina an yagiba shafaqu ila sulusil laylil yace a sallaci sallan isha'i daga ɓuyan shafaƙi shine wannan jan da yake yamma ɗin daga ya ɓuya har zuwa kashi ɗayan kashi uku na dare na farko abin da ake nufi a kasa daren kashi uku a ɗau kashi ɗayan farko misali ƙarfe shida ne ƙarfe shida ne mangariba ta yi to bakwai takwas tara goma ƙarfe goma shine karaba saboda me saboda awa sha biyu ne kaga goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu shine tsakiyar dare karfe uku karfe hudu karfe biyar shine me kaga su ba ta so ka raba su kashi nawa ka raba kashi hudu kenan eh kai karfe tara da arba'in da biyar kamar haka kana cikin lokaci zaɓaɓɓe na yaushe na sallan mangari ai na sallan isha'i to kaga sallan isha'i tana da zaɓaɓɓen lokaci kamar yadda ya gudana yanzu yadda ka je dukkan wayannan hadisan zababbun lokacin shine aka ce ma me daga shafaki zuwa ina zuwa sulusul lailil awwal kashi daya a cikin ukun an kasa dare shine sallar isha'i to kaga idan har za ku bar lokaci dan a cikin magana abin nan maluma ana ta magana cewa isha'i an fi son ta a yi ta ƙarshen lokaci ana so da kayi he bacci ne mu kuma ba haka bane an yi wani majalisar ma bata kahu ba tukunna eh sai ta kai kusan karfe ɗaya sannan aka kafa wata majalisa to kaga lokacin su kuma daga sun yi sallar isha'i sai me sai bacci ƙarshen aikin su kenan har tana kaiwa wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isha'i har mutane kansu na yasuwa misali gangadi na kama su ba yi sallar isha'i ba amma yanzu idan ka ji an karfe takwas da rabi haka ka ji an challa kiran sallah ka ce kai ya dai wannan fa saboda me saboda mun saba yin shi da wuri farkon lokaci kawai Allah ka ganar da mu sanin waɗannan lokutocin ya zama wajibi akan mutum ya zama ya san farkon lokaci da ƙarshen lokaci saboda farkon lokaci da ƙarshen lokaci shine zai zai zai nuna masa cewa yanzu in yana laruri ya sani in yana zababben lokaci ya sani Allah ya bamu da sauki wa qala shaykh rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahlari yace wal muktaru lil subuhi zababben lokacin sallan asubahi min alfajiri daga hudowar alfijiri ila isfirari zuwa gari yayi fari tas wa daruriyuhu larurinsa ila tulu'il shamsi har zuwa rana ta me ta hudu kafin rana ta hudu to lalle zuwa wannan lokacin gari yayi tas kana iya hango kowa da kowa wal qada'u fi jami'i ma wara'a zalika ya ce ramako a cikin waɗannan lokutoti da aka faɗa na salloli guda biyar ɗin to bayan wannan ne me bayan da ake nufi shine a zahar tun daga gushewar rana daga tsakiyar sama ya je daidai da inuwanka ya zama daidai da kai ɗin to kaga zaɓaɓɓen lokaci ne laruri ya fara daga wannan la'asar kuma ta fara daga wannan lokaci ɗin har zuwa me har zuwa gari har rana ta yi fara tas jabe shi gaba kaga ita ma lokacinta ya kare sai me sai laruri larurin azahar da la'asar sun tafi tare kenan har me faduwar rana rana na faduwa to ya zama ramako wara a zalika ya zama ramako kenan Allah sa mun gane in an ce la'an mangariba da isha'i mangariba da isha'i an gaya ma mangariba lokacinta me dai karami yana da karanci shafaƙi matuƙar bai ɓuya ba to mangariba na nan shafaƙi na ɓuya to an gama mangariba ta ƙare lokacinta sai larurinta isha'i kuma daga shafaƙi ya ɓuya sai mai har zuwa kashi ɗayan dare in an kasa kashi uku a ɗau kashi ɗaya shine mai na awwal na farko kaga har zuwa kamar yanzu muka lissafi muka ce kamar tara da arba'in da biyar ko zuwa goma shine daren ka ta kasu kashi uku kenan to kaga to abin da ya zo bayan wannan lokacin laruri ne alfijir na ketowa ta zama ramako shi yasa dole mai jinin haiza ta duba musamman da daren nan idan har kafin alfijir ya keto za ta iya samun raka'a ɗaya jininta ya ɗauke to za ta yi sallan isha'i ba za ta yi mangariba ba amma za ta samu raka'a biyar kafin alfijir ya keto to za ta yi me za ta yi mangariba za ta yi isha'i tunda a laruri take ala sa mun gane wannan dole ne sai an lura da wannan kwarai kuma sai an gaya musu saboda kai ya zama to jinta ya dauke ta bata sani ba kuma ta ci gaba da nata sha'ani din to yace ma alqaba'u yace ramako cikin wayannan duka ma wara azalika yani abin da yake nufi wa yashhadu lahu wa yashhadu lahu hadhihi al ahadith al atiya yace zai ƙara bayyana maka wayannan hadisai da suke zuwa hadisu sumarata bin waye jundubin kala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kulu yana cewa la ya gurranna ahadukum nida'a bilalim yace kada kiran sallan bilal ya rudar da ku minal me suhuri saboda suhur li'anna hazal bayaba hatta yastatira shi yana kira da daddare ne shi yana kira da waye da daddare ne kar ku ce a to tunda ya kira sallah shikenan a abin da ake nufi sai haske ya kai haske akwai ɗaya mai kiran sallan shi kuma kiran yana shi makaho ne sai an ce mara alfijir yayi ya keto dai abin ba kuto sai dai an ce masa me lokaci yayi sai ya kira sallah to shi kuma bilal yana kira cikin dare kaga ana nufsar da mutane cewa lokaci daga an kira dai eh ka san lokaci yayi amma ba wai lokacin da ya kare ba ba lokacin da ya kare ba muslim wa abu dawuda wa hadisu abu furaira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala man adaraka minas subuhi raka'atan qabla an taqul ash-shams yace duk wanda ya samu raka'a guda kafin alfijir ya keto faƙadi adaraka subuha haƙiƙa ya samu mai asubahi bi ma'ana kafin rana kai ta fito ya samu raka'a ɗaya kafin rana ta fito ya yi raka'a ɗaya sai rana ta fito to ya samu sallan asuba a lokacin da ake nufi ɗin a lokacin mai lokacinta amma na laruri lokacinta amma na mai na laruri bukari wa musulmi wa hadisi abdullahi bin amru annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala waƙatu salati subuhi ya ce lokacin sallan asubahi min tsulu ilfajir daga hudowan alfijir malam ta tsali shamsu matuƙar rana ba ta fito ba yana nuna ma farkon lokaci da ƙarshenta alfijir na ketowa har zuwa gari ya yi fari tas amma rana ba ta fito ba wa hadisa abdullahi bin amr annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa qada'u fi jami'i ma wara azalika ya ce ramako a waɗannan lokutan da aka faɗa duka shine bayan waɗannan shine bayan zaɓaɓɓen lokaci da laruri ai anna salata zuhuri wal asiri da gurubi lokacin azahar da na la'asar suna tafiya larurinsu har he rana ta faɗi sai ce ƙaba'un rana tana faɗuwa ya ce to sun zama ramako sun zama me sun zama ramako nan mace ba za ta yi in tana jinin haiza jinin ta ya dauke ta riga ta kai wannan lokacin ba za ta yi azhar ba ba za ta yi lasar ba saboda me sun ba da baya Allah ya sa mun gane wal magharibi mangariba kuma wal isha'i da isha'i ba'da tulu'il fajr bayan hudowan alfijir ne qada'un bi ma'ana in dai mangariba da isha'i alfijir na ketowa to sun zama me sun zamanto qada sun zama ramako wasubuhi sallan azuba kuma ba'da tulu'i shamsi rana tana fitowa qaba'un ya zama mai ya zama ramako wa yajma'u hadhihi al-awqat kulluha al-hadis atiya yace an hada wayannan lokutan duka da bayanin lokacin hujja ɗaya hadisin nan da yake zuwa qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce fi qaba'i gurin biyan sallah man nasiya salatan duk wanda ya manta wata sallah falyusalliha to ya sallace ta iza zakaraha idan ya tuna ta la kafarata laha illa zalika ba wani abun da za a yi na kafara sai dai biyanta kawai sai dai biyanta wa an jabir jabir wa an jabir radiyallahu anhu an karɓo daga jabir Allah ƙara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya ce lalle annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ja'ahu jibrilu jibrilu ya zo alaihi salam fa qala lahu qum yace da shi tashi fa salli mu yi sallah lokacin da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah shi ya zo ya koya masa lokutotin sallah fa salla zuhura ya fara sallan a zahar hina zalati shamsu lokacin da rana ta gushe daga sama rana na gushewa farkon lokaci jibrilu ya zo da shi ya ce tashi su yi sallah suka yi sun maja'ahul asara asuru sannan ya zo masa a lokacin sallar la'asar fa ƙala ƙum ya ce masa tashi fa sallar fa sallih ai sallah fa salla asra aka sallaci sallar la'asar hina sara zillu kulli shay'in misluhu lokacin da inuwan komai ya kai daidai da tsawonsa ai kaga karatu can an ce daman azhar yana farawa mene daga farkon gushewar rana har zuwa inuwan mutum ya je daidai da tsawonsa farkon la'asar kenan kuma yace to suka yi wannan sallah a wannan lokacin farkon lokaci sun maja al-maghriba sa'annan yazo lokacin sallar maghriba fa qala yace da shi kum fa salli tashi kai sallah fa salla maghriba suka sallaci sallar maghriba hina wajabati shamsu lokacin da rana ta buye daga ganin mutane sun maja wul isha'a sa'annan yazo masa a lokacin sallar isha'i fa qala yace da shi kum fa salli tashi kai sallah fa sallal isha'a ya sallaci sallan isha'i hina gaba shafuku lokacin da jannan na yamma ya buya kaga farkon lokaci kenan summa jaa summa jaa hul fajra sannan yazo masa da asuba fa qala qum fa salli tashi kai sallah fa sallal fajra aka sallaci sallan asuba hina baraqul fajri awwal din aw qala sada'a fajru yace lokacin da alfijir ya keto fodowan alfijir kin kenan aka tsaye da sallah duhu yayi kowa baya gane kowa misali summa ja'ahu min al-ghadi ba yau an yi sallan yau an gama ba to gobe ma sai jibril ya sake zuwa masa li zuhuri lokacin sallan azhar fa qala qum fa salli sai ta shiga sallah fa salla zuhura ya sallaci sallan azhar hina sila sara kulli shay'in nislihu lokacin da inuwan komai ya kai daidansa kaga ya kai shi ƙarshen lokaci kenan sun yi sallah a farkon lokaci washe gari kuma yanzu yayi da su yi sallah a wannan lokaci ba sannan lokaci ya kai ƙarshe Allah ka ganar da mu sun maja'ahu al'asara sannan ya zo masa da sallar la'asar fa qala qum fa salli yace tashi ayi sallah fa salla suka yi sallah wani sallah suka yi salatul asri suka sallaci la'asar hina sara kulli shay'in misilahu lokacin da inuwan komai ya zo daidai da shi sun maja a magariba sa'annan ya zo masa da mangariba waƙatan wahidan ya zo masa kaman irin lokacin jiya lokacin da ya zo jiya to yau ma lokacin da ya zo kenan ya nuna masa lokacin ne wahidan bayi da faɗin lokaci walam yazal anhu summa jaa isha'a sannan ya sake zuwa gare shi a isha'i hina zahaba nisful laili au ƙala sulusin laili lokacin da ya kai kusan rabin dare ko kuma a'a lokacin da dare ya kasa kashi uku na farko kaga ya zai mara ƙarshen lokaci fa sallal isha'a ta sallaci sallan isha summa ja'a hina asfaral jiddan sa'an nan ya zo masa lokacin da gari ya yi fari sosai rana ta kusan fita kenan faƙala um ya ce masa tashi fasalli kai sallah fasallal fajara aka sallaci sallan asuba sun maƙala ma baina hazaini waƙataini waƙatun ya ce to kaga tsakanin waɗannan lokutoci guda biyu farko da ƙarshe kenan ya ce to waƙatun shine lokutocin sallah aga duk an gama ma komai an gama maka dukkan wani abin da ya kamata an maka farkon lokaci an maka ƙarshen lokaci me ya rage sai ka gane wene ne farkon lokaci yaushe ne ne ƙarshen lokaci rawahu ahmad wa nisa'i wa tirmizi Allah ka ganar da mu to idan har kana kulawa da lokuta za ka ga abunka ba zai zama da kwai damuwa ba rashin kulawa da lokaci ko a rayuwa ne in dai baka kulawa da lokaci ba sallah ba to sai ka ga rayuwarka tana cikin matsala kawai abin da ya kamata a ce ka yi shi lokacin kana shekara 20 sai ka bar shi sai kana shekara 60 za ka yi shi ai ka ka samu matsala to abin da ake nema ka kiyaye lokaci lokaci yana da muhimmanci lokacin nan ko baka kiyaye shi ba shi zai wuce in ma ka yi amfani da shi zai wuce in ma baka yi amfani da shi ba dai zai wuce Allah ka ganar da mu duk abin da ka ga ubangiji yana nanata maka akan lokaci lokaci lokaci to ka yi amfani da shi saboda lokacin in ya wuce sai dai kuma ramako kaga an samu damuwa qala shaykh rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari yace wa man akkara salata to ka gani ai an karanta ma lokaci ko sai ce to wa man akkara salata duk wanda ya jinkirta sallah hatta karaja waqtuha har lokacin ta ya fita fa alaihi dhanbun azimun akwai zunubi babba a gare shi illa an yakuna nasiyan sai dai in manta sallan yayi aw na'iman ko kuma yana bacci lokacin yayi kaga amma amma uzuri nasiyan ba wai ba yana wani a manta sallan ya gaba daya ko kuma me na'iman yana bacci sallan ya same shi da haka ana lura da mutumin da baka saba ganin ya kwanta a wani lokaci ba sai ka ganshi yana bacci a wannan lokacin to ko da za ku tsaye da sallah kar ku tashe shi dai in ya tsare muku wuri ne ta iya yiwuwar rashin lafiya ne ya sa shi kwanciya ne ta iya yiwuwar haka kaga in ka tashe shi me sai kar a samu matsala kuma ziyada rashin lafiyan ya karu tun da shi Allah ya kaddara ya samu wani bonus cewa an ɗage masa alƙalami ba a rubutu gare shi to a masa uzurin a ce bai da lafiya misali sai ka bar shi ko kuma dai matsala ce ta sa ya kwanta amma daman halinsa kenan a wannan kuma akwai abun dubawa Allah ka bamu da sauki akwai abun dubawa ya ali ya ce abin da yake nufi in ji mai sharhar littafi anna fi takiri salati an auqatiha muayyana zamban aziman yace kaga jinkirta sallah daga lokacinta sananne yace to akwai zunubi mai girma illa an ya kuna li'uzirin sai dai in yana da uziri illa an ya kuna li'uzirin sai dai in yana da uziri makabulin kuma uzirin ya zama karɓaɓɓe kaman wanne sai ce kan nisiyani kaman mantuwa au naumin ko bacci wa nahawihi ma da makamantan wayannan akwai akwai makamancin shi akwai makamancin wannan kaman suma mutum ya suma har lokaci ya fita bai sani ba kaga shi ma wani abu ne na daban Allah ka dadatar da mu. Ƙara ta'ala, fakalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata, ya ce bayan mutanen ƙwarai sun gabata suna tsaye da sallah suna ba da lokutansu ga sallah. Fakalafa min ba'dihim khalfun sai wa'yansu za su biyo bayansu a ba'u salata aikinsu su kuma tozartar da sallah. Ba za su kiyaye lokacinta ba, su yi ta kuma babu ilimi, duk mutumin da zai yi sallah babu ilimi kaman babu ita ne misali bai san farilla ba bai san sunna ba bai san mustahabbai na sallah ba kuma shi baya tambaya shi ba ruwansa fa baya kan harkan ilimi ko kaɗan ba zai zauna wurin da ake karatu ba kuma sannan ba zai yi tambaya ba kuma ba shi yake karantarwa ba kuma ba shi ake karantarwa ba kaga a cikin waɗannan ƙa'idoji guda hudun duk ya bar kowanne shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana aiko to duk baya ɗaya a ciki to wannan kaman baya sallah ne duk iya ta kuwa bi ma'ana shine duk yadda ya yi ta ta dace da abin da ake amma tun da bai bi wa'annan ka'idojin ba kaman baya yin ta ne la sa mun gane shi yasa ya dinka baka dokoki da ka'idodi sa'annan barin sallah ta fita lokacin ta ba da uzuri ba akwai matsaloli wannan yana shafan maza yana shafan mata wani shi aiki yake bari sai ya karisa sai ga har rana ta faɗi bai azahar ba bai la'asar ba ana ta faman neman duniya duniyan nan kan ya ne in dai tuwo ne junin ka ci to in ka mutu ma za a ci ana gama dan hayaniya ma sai a ce to jama'a abinci yunwa ake ji kuma to ka gani dai ka mutu kuma kai kaga an samu damuwa babban ta shine ka kiyaye lokutotin nan ibada duk lokacin da aka challa kiran sallah to fa bar duk abin da kake yi ka zo ka girmama wannan lokacin kaga aiki guda nawa kai an kira ka Allah ya sa lokacinsa kayi amfani da lokacin dan lokacin sallah ba naka bane na ubangiji ne ya kira ka ka amsa amsa kiran ubangijin ka goma wannan wani daraja ne da girma wanda Allah ya bawa sai ce to ga sunan ga masifar da zai biyo baya wattaba'u shahawat suka bi son ransu fa sawfa yalqauna gayya to lalle waɗannan za su kasance yalqauna gayya za su shiga cikin wannan wuta ta gayyu ubangiji Allah ya bamu da sauki ya mana mafita to idan har za a ce maka wanda ya yi wasa da sallah bi ma'ana daga lokacinta zai zai shiga wannan matsala ɗin ina kuma wanda ya ce shi ba zai yi ba gaba ɗaya shi kuma ya za a yi da shi ba zai yi ba duka ba in ka ce kai ba musulmi ba ce musulmi ne mana in ana magana ma ya ce kai an gaya ma ni ba musulmi ba ne iyare musamman irin wanda ake rayuwa da su kamar kiristoci wanda suka san hausa sosai in sun ce ka ya sai ce ya kai ar ne eh to shi ba yana ganin shi ba yace to wani alama ta hada da wani yace masa yace bari ya gani dai kullun ya dinga ce mar arne arne bari ya koyo wayan sabubuwa ya koyo wayan sabubuwa ya tambaye shi yace to yau kan tunda kana ce mun arne bari mu bambance da ni da kai eh a ce waye ne arne yace ba sallah bane yace to farillan sallah nawa ne yace ka ji wannan arnan zai rena mun wayo yace a ba maganar renin wayo a ciki ai abokan suka ce a to ai ba maganar renin wayo ba faɗa masa guda nawa ne aiki ya jika ai aka shafa abu ya gagara zuwa ya ce kai shi ba son ya kawo bala'i ya fara ashar ya ce a to bayi da hujja ya ce to gaskiya daga yau kare ya sake ce mar'ar ne ya ce don shi ma sallah ne baya yi to shi ma ai sallan ba ta yiwa kuma gaskiyansa kenan ba Allah ka bamu da sauki aya ta biyu ya ce wailul lil musallin ya ce azaba ta tabbata ga masu sallah su waye ne allazina hum an salatihim sahun ba junin ka yin sallar ba yace to azaba ta tabbata ga masu yin sallah to suna yin sallan ba ilimi suna yin sallan babu ba abin da suka sani kawai yin ta suke a kira sallah su zo su yi sai ya ce to alladhina hum sune wanda an salatihim game da sallolin sahuna suna yin ta yadda suka ga dama ba sa kiyaye lokaci ba su santa ba ba sa da iliminta kuma ba su nemi iliminta ba kuma ba su tashi neman iliminta ba kwata-kwata wa an sa'ad bin abi waqas an karɓo daga sa'ad dan abi waqas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala ya ce samitu rasulullahi sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace na tambaya annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi an waqati an qauli an qaulillahi azza wa jalla game da faɗin Allah mai kowa mai komai allazina hum an salatihim sahun ya ce wannan ayan sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ubangiji ke nufi da wannan aya ga sunan dai fawailun lil musallin azaba ya tabbata akan masu sallah sai aka ce allazina hum an salatihim sahun su ne game da sallan su arabkane suke yin ta ba sa da ilimi ba sa neman ilimin ta ba sa yin ta da me da ka'idar da Allah ya faɗa ko suna yin ta ganin daman su ai kaga duk rashin ilimi sunan shi kala annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi sai ya ce humul lazina yu'akhkharuna salata an waqtiha yace su ne waɗanda suke jinkirta sallah daga lokacinta eh lokacin sallan nan ba amma suna jinkirta ta su yi lokacin da suka ga dama to kaga akwai matsala kenan ko rawahul bazzari to wannan rayuwar in aka ce to hakan yana tafiya a wurin mutum kuma ba abin da ya dame shi to ya maganar imaninsa kuma yake akwai sauran aiki ko wa an naufal bin muawiya radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kala man fatathu salatu annabi yace duk wanda sallah ta kubuce masa a lokacinta da uzuri fa kenan ko ba uzuri ake nufi da uzuri ake nufi ko ba uzuri to maganan shine ba uzurin komai wanda sallah ta kubuce masa bai yi ta ba faka annama wa tara ahalahu wa malahu kamar dai mutum ne wanda ya rasa dukiyarsa da iyalansa gaba ɗaya a ce wuta ta ƙone mar dukiyarsa duka ta ƙore mar ahalinsa duka shi kaɗai ya rage to kamar asaran da zai yi kenan na rashin lokacin sallah a mutumin da ba wani uzuri a wurinsa a mutumin da ba me ba wani uzuri a wurinsa to ko tafiya an baka ka'idojin tafiya za ka iya ta'ajilin sallah za ka iya ta'akirin sallah me ya ta'ajilin sallah yanzu don ka shiga motar nan baka da ƙarfinta baka da dama da ita baka da komai kuma har rana za ta faɗi ba ku je inda za ku je ba ga me azahar ta yi sai ka ce jinkirta azahar ɗin ta ɗan kawo sai ka haɗa ta da me da azahar da la'asar ɗin sai ka kama hanya shi kenan kaga ya shari'a ne ta baka dama ko kuma a'a in kana tsammanin za ku tsaya a ƙarshen lokaci laruri to jinkirta a za'ar da la'asar ɗin ka tura ta har mai har larurinta ta zo daga kayi ta sai mangariba kenan ko to ka je ka yi shari'a ta baka daman saboda tafiyar kar a tsaya a zahar a tsaya la'asar haɗa a zahar da la'asar ko ka yi ta adili ko ka yi ta akiri ka nemi yadda ake yi a shari'a sai a gaya maka sai ka huta kaga wannan ma da ka'ida wannan ma da dokoki amma mutum haka kawai sai ya kama rayuwarsa fiye da ya ga dama shi a cikin tafiya yake sai ga irin motoci manya-manyan nan da suke ta tafiya babu lokaci masu kwantarol ɗin ta daman ba musulmai ba ne sai su kwana su wuni suna tafiya abunsu sai ya ta haɗa salloli shi kan ba ruwansa sai ya waheran da aka sauka shi kenan sai ya zo ya yi ta tun jiya ya yana biyan ta yanzu kuma bayan shari'a ta baka dama ko ma ta yaya kana da dama ai kana da dama ka bi ƙa'idojin tafiya ka bi ƙa'idojin sallah sai ka yi su a cikin lokutan da aka tsara maka sai ka samu sauƙin wannan Allah ka bamu da sauƙi in ka haɗa mangariba da isha'i a zahar da la'asar a subahi ita kaɗai ne ba shi kenan ba an kai mai kai musu lokacinsu ya zamanto maimakon biyar ɗin ka ta koma nawa ta koma uku ta ga lokacin ka yi amfani da shi ka cimma tafiyar da za ka yi Allah ya ganar da mu Allah ya sa mun gane ina ne faka annama ya watar ahalahu wa maluhu ibnu maja fi sahihaini fi sahihi wa an ibnu wa an ibnu abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man jama'a baina salataini min gairi uzirin ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hada salloli guda biyu ba tare da uziri ba faqadi ata baban minal kaba'ir haƙiƙa ya buɗe wata ƙofa na daga kaba'iri mummunan aiki kenan rawahul hakim wa amma iza kana ta'kiru an uzirin naumin in ya kasance jinkirin sallan ya kasance yana da uziri ko na bacci au nauman ko au gairihima ko kuma mantuwa ko bacci to amma au nisyani kenan au gairihima ko wani wa'annan kamar yadda muka yi magana ɗazu faƙadi bayyana hu ƙauluhu alaihi salatu wassalam hakika annabi ya ƙarin bayani akan wannan lokacin da ya rasa ɗin rufi'a an ummati annabi sallallahu alaihi wasallam yace an dauke wa al'ummata al-khata'u kuskure wan nisyani da mantuwa aka tambaye mutum yace na manta shikenan duk zafinka da ya tunda yace ya manta shari'a ma ta yarda da mantuwansa to ai kaga kai ma sai ka yakuri wani kuma shi al'adansa kenan in dai bai dau abu da muhimmanci ba to sai ya ce ma ya manta bai dauka da muhimmanci bane dama amma duk abin da ya dauka da mahimmanci za ga ba zai manta shi ba ha in baka gane baka to yunwa fa in yana jin yunwa na mantawa ne yawa sai ya ce kai yunwa nake ji ni samu a samu a zuba mini ko ba haka bane dan adam ya to kaga yana tana da mahimmanci a wurinsa ko babu to haka ne Allah ka ganar da mu yau ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauke wannan babu zunubi akan wanda ya ce ya manta ko kuma me ko kuma kuskure ko kuskure wa ƙala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari Allah ya masa rahama ya ce wala tu salla nafilatun ba'da salati subuhi kaga yanzu ya hada maka komai ya karanta maka lokaci da farkon lokaci da me da ƙarshen su da laruri da bashi bi ma'ana rama, rama sallah duk ya hada ya zo ya maka sallah ya maka kuma me wanda ya jinkirta sallan ba uziri yanzu kuma zai zo ya maka lokacin da ba a yin nafila lokacin da ba a yin me ba a yin nafila wala tu salla nafilatun ba da salatu subuhi ba a sallan nafila bayan sallan asubahi daga irin da sallah mutum ya tashi ila irtifa'i shamsi har yame har rana ta sai ta fito ranan ma ta daga wa ba da salatul asiri haka ma bayan sallan la'asar ila salatul magribi har zuwa lokacin sallan mangariba lokacin sallan mangariba rana ta fadi amma liman bai zo ba rana kuma kana da yakinin kafin ka idar da sallar liman din bai zo ba akwai zaka iya nafila wasu masaba sun yadda a wannan lokaci din Allah ka datar da mu Allah ka mana mafita saboda rana ta riga ta fadi ila salatil maghrib wa ba'da tulu'il fajr haka daga hudowan alfijir illa wuri da na'il na'imi sai dai in wani ya sanya wuridin da yake yi ya sa kowane lokaci yana yin kaza cikin dare amma sai yanzu alfijir ya keto sa'annan kuma bai yi ba kuma akwai lokaci to an ba shi dama fudowar alfijir din ya yi wannan an anhu wa inda julusi imamil jumu'a haka lokacin da liman ya zauna akan mimbarin sallan juma'ansa a wannan mashaba ala mimbari akan mimbari wa bada jumu'ati daga kuma idan da sallan juma'a ba a yin nafila hatta ya kharuja min almasjid har he mutun ya fita a masallaci akwai hadisi da zamu samu a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah raka'a biyu bayan sallan juma'a amma a gidansa amma ina a gidansa albayan alwaqtu allati fiha yunha anin nafila yace lokatotin da aka hana yin sallan nafila a lokacin hiya sune ma zakarahul musannifu kamar yadda mai littafi ya ambata wa yashhadu laha hazihi alahadis yace wayannan hadisai za su bada hujja akan haka qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce li umar bin abasata hina is hina istakbarahu lokacin da yake bashi labari salli salata ya ce ka sallaci sallar subuhi a subahi sun ma a ƙasir ani salati sa'annan sai ka yanki kar ka wuce sallah hatta ta tsulu a shamsu har rana sai ta hudu imana har hira ta yi me ta dago ai in baka gane ta tsulu a shamsu ba sai ce watar tafi'a ai shine rana ta ɗaukaka bi ma'ana ta fita daga wannan jaɗin fa innaha yace saboda me aka hana ka wannan sallah lokacin ta dalu baina qarnai shaytani tana hudowa ne tsakanin kahon shaytan wahina izin a wannan lokacin yasjudu lahal kufaru kafirai suke mata sujjada to ka kar kai kama da su kenan man tashabbaha bi qaumin fa innahu minhu yace kar kai kama da wayannan alhadisu ahmad wa muslim wa ana bi sa'id radiyallahu an amma akwai hadisin da ke magana cewa mutum ne ya saba yanzu duk da cewa za mu same shi a gaba insha Allah Allah sa lokaci ya ba mu yace la salata ba'da salatul asri yace babu wata sallah ba wa an sa'ad bin wa an an abi sa'ad ko sa'id radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da salatil asri yace babu nafila bayan sallar la'asar hatta ta garuba shamsu har sai rana ta fadi wala salata ba da salatil fajiri ba wani sallan nafila bayan sallan alfijir hatta ta tsalu a shamsu har sai rana ta ɗaukaka bukari wa musulun kari da musulun ne suka rawaito wannan hadisi wa hadisu ibnu umar radiyallahu anhu hadisin dan umar Allah kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya ce la salata ba'da tulu'il fajri illa rakata alfajiri ya ce babu wani nafila da za ka yi bayan alfijir ya keto sai dai rakata alfajiri abu dawuda ahmad wa turmizi wa gairihim wa gaira annahu ya juzu sai dai yana halatta liman nama ga wanda ya yi bacci min hizbihi na daga wani wuridi da yake yi au wurida wuridihi ko kuma wuridi ya saba daman duk dare yana yin nafila raka'a biyu misali mafi karanci kafin alfijir ya keto amma yau kuma ya bacci ya galbe ya galabce shi har alfijir ya keto allazi itada ta dahu wanda ya lizimta ya dora wa kansa minan laili da daddare an yi salliyahu da ya sallace ta ma bainahu wa baina tulu'il awwal alfijira ya sallace ta daga hudowan alfijir tsakanin hudowar alfijir kafin a yi sallah ya sallace ta wannan lokaci din wal hadisi abi sa'idin khudri radiyallahu anhu alaikum salam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kala ya ce man nama an wuridihi duk wanda ya bacci bacci ya galabci idonsa saboda wani wuridin da ya saba yi au nasiyahu ko ya manta yin afilan da ya saba yi din falyusallihi to ya sallaci wannan abun da ya saba yi iza zakarahu lokacin da ya tuna wa iza staiqaza ko lokacin da ya farka saboda me ya saba tunda ya riga ya saba haka to yanzu kuma an samu uziri an samu me an samu uziri na ya yi ta akwai wani abin nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya kai na fara yace bai yi ba yace tashi kai yana magana da wa yana magana da wani to ya saba yi na nafilar to bai yi ba sai ana idan sallah ce mai tashi yayi to ganin haka sai mutum wani tambaya haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ma ya kara cewa ya rasulullahi na manta ban yi kaza ba yace kai ana tafiya sai mutane suna bude wani kofa lokacin sayyidina Umar ya ga mutane ana idan da sallah asuba sai ga mutum ya tashi yana yace to daga yau kar wani ya saki tashi eh me yasa za a bude wata kofa ne za a bude wata me wata kofa wancan rangwame ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan a gidan duniya kaga mutane sai a hankali dan adam akwai tawili wa hadisi Umar bin Khattabi to ga hadisin Umar dan Khattabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kala ya ce man nama an yizbihi minan laili wanda ya bacci da game da wani abun da ya sa cikin dare yana yi au an shay'in minhu ko wani abu da ya saba yi faqara'ahu da yake karantawa to ya karanta shi ko yayi aikata shi ma baina salati fajiri wa salati zuhuri yayi shi bayan sallan alfijir asubahi zuwa sallan azhar kaga akwai lokaci kenan ai kutiba lahu za a rubuta masa ka anna ma qara'ahu fi laylin kamar ya karanta ta a daren nashi kaga ya fi sauki ai ya fi kwanciyar hankali rawahu ahmad wa muslim wa fi muwatta an ibnu shihabin qala khurujul imami yace fitowar liman ya kaɗa'u salata yana yanke sallah wa kalamuhu maganansa kuma ya kaɗa'ul kalamu kalama yana yanke magana me ake nufi fa khurujul imam fitan liman ya kaɗa'u sala shine idan liman ya hau kan mimbarinsa babu wani nafila da ake yi a masabar malikiya Allah sa mun gane amma wani in ya zo ya samu mutum yana yi sallan ya yi raka'a ɗaya to ya cika ta wanda bai tashi fara ba kare fara a wannan masaba ɗin wa kalamuhu maganansa kuma ya ƙaɓa'ul kalama yana yanke magana shine ya fara kuɗu ba yana fara kuɗu ba shi kenan sai kuma duk wani magana sai a daina shi duk wani magana kowa ya shiru ya ji dan saƙo ne yake isarwa ai ana so ka ji ne ana so ka yi me ka ji abin da ake faɗa amma kasan da ke aksarin masallatai suna yi da hausa sai ga kawai mutum hey zai kamar ma ba kudu ban ake yi ba kuma karancin ilimi ne ke sa mutane aka samu haka yi saboda me an an yi da larabcin duk ba ji ake ba to ba a jin ma me ake faɗa sai ya ci gaba da surutu da abokinsa kawai to yana gaya masa da hausan ma da surutun yake yi nan din ma surutun yake yi dai me yake jawo mana wannan ne rashin ɗaukan abu da muhimmanci aƙalla dai abin da liman yake faɗa ko ba za ka iya mayarwa ba ka zamanto kana jin da yaren larabcin nan ne ka dinka jin me yake faɗa ne ko da ba za ka yi mai ba ko da ba za ka iya mayarwa ba amma sai a zo a gama larabcin gaba ɗaya shi bai iya komai ba Allah ka bamu da sauki ka mana mafita ka datar da mu kusa ko nesa wa ya muke da lokaci ne to sai mu bar tahe mu yi abin nan ko ina ga sai mu kwana anan to in Allah ya nuna mana sai mu tashi in Allah ya kai mu wannan hadisi da za a yi din Allah ya rufa mana asiri ya datar da mu in akwai tambaya dai ko biyu sai mu amsa sai mu abin nan insha Allah Allah ya karba mana ya ba mu nasarar rayuwa kusa ko nesa rufa mana asiri na kace oh tana za wani zati ka ɗauka Allah ya ba mu da sauki na'am ba tambaya a to ni ma ko ni zan yi tambayar ne yau eh ai ka sani ai yayin yi tambaya mana in ji ai an yi maganar lokaci go maganin sallan azhar wa yake da damar da zai mana cikakken lokacin sallan azhar kan zababben lokaci da larurinta zababben lokaci da laruri eh na'am har zuwa inuwa mutum ya zama daidai da shi to amma bako ne yake magana nan fa kai na'am daga nan kuma shine farkon sallar lasar laruri ba na'am dukan su biyu suna cikin laruri Allah ganar da mu aka ce larurin azahar da lasar har zuwa me gurubi shamsi rana ta fadi rana tana faduwa sun zama ramako Allah ya sa mun gane na'am sallar isha'i magariba fa jama'a wa zai mana magariba na'am ko sai har kun yadda mata sun fara aiko takarda daga cikin gida ne suna ba da lokacin zalla Allah ya bamu da sauki ya mana mafita laraba mu da wannan duniya lafiya duk abubuwan da aka yi babban abin da ake nema shine ka san su koda ba da larabci ba ka san su da me da lokutan da ake yi ne daga lokacin kaza zuwa lokaci kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin majid ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله abinda muke nema na alkhairi Allah ka bamu abinda muke neman kariyanka Allah ka kare mu Allah ka zaunar da kasar mu lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya duk abinda zai zamanto mana matsala Allah ka raba mu da shi ya hayyu ya qayyum abinda zai zama na alkhairi ya ubangiji Allah ka hada mu da shi cikin alheri ya Allah wannan noma da aka yi na wannan lokaci ya Allah sanya lafiya ta amfana da shi duk abin da zai zamanto matsala ga wannan rayuwa Allah ya sanya ba da rayuwar mu za a yi ba waɗanda aka hana su kuma yin wannan ayyukoki shuka noma da sauran abubuwa a wuraren su Allah ka mana mafita da mu da su baki daya al waɗanda kuma suke musu wayannan masifa din ubangiji Allah ya kame hannayen su abinda muka haifa da abinda za mu haifa nan gaba Allah ka musu albarka wanda suka kangare Allah ka dawo da su kan hanya sallallahu alkaranta fatiha bukatun mana alkhairi Allah biya mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin